إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ci gaba da karatunmu na wannan makaranta mai albarka makarantar ibn taimiyya yau muna ranar alhamis wacce ta daidai da ranar biyu ga watan biyu dubu daya hujira dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ranar tara ga watan tara dubu biyu da ashirin da daya miladiya aga wani dace biyu ga watan biyu tara ga watan tara yau karatunmu bangaren مصطلح الحديث نه عندما قرأت تكن لتاف تيسير مصطلح الحديث نا الدكتور محمود أحمد الطحان حفظه الله تعالى عند wannan shine zai zamo darasin mu na 14 a cikin wannan littafi darasi na 13 mun shiga fasali na uku ko mun shiga fasali na uku mun fara aka sako ruwan hadari muka tsaida wannan shine fasali na uku a cikin wannan littafi mun wuce fasalin farko mun wuce fasali na biyu fasalin farko in ba manta ba yayi mana taqsimul khabar bi itibari wasulihi ilaina ya kasa mana alkhabar labari ta hanyar lura da isowar shi gare mu muka samu mutawatiri muka samu ahad sannan muka shiga alfasul thani fasali na biyu wanda shi kuma yi mana bayani akan alkhabarul makbul a fasalin farko wanda ya ba mu labarin ya kasa mana labari ta hanyar lura da yadda ya iso mana don muka samu mutawatiri muka yi bayani akan mutawatiri zanen muka samu ahad khabarul ahad na muka samu mashhur muka samu aziz muka samu garib an gane sannan muka zo fasali na biyu ya ba mu alkhabarul makbul khabarul makbul karkashin shi muka samu hadisai kusan nau'i nau'i kusan hudu sahihi da kuma sahihun lizatihi da kuma sahihun as-sahihu li ghairihi muka samu al-hasanu li zatihi kuma al-hasanu li ghairihi to shi wannan al-faslu thalis shi kuma zai mana magana da akan al-khabarul mardud al-khabar al-mardud wancan al-khabar al-maqbul duk wancan da muka wuce khabar ne karbabbe to amma shi wannan zai mana bayani akan al-khabar al-mardud labarin da aka mayar da shi wanda ba za a karbe shi ba to karkashin sa zamu samu mabhasi guda uku al-mabhas al-awwal shine ad-da'if zai magana akan hadisi da'ifi المبحث الثاني يمن مغنى عن المردود بسبب سقط من الإسناد wanda aka mayar da shi ta sababin wani rawi ko wasu marwaita da suka faɗi daga cikin isnadin al-mabhasu salis mabhasi na uku shi kuma zai magana akan al-mardudu bi sababi ta'anin fi rawi khabar din da aka mayar da shi saboda suka da aka yi a tare da wani marwaici ko a gaba da marwaicin hadisi ko wani daga cikin marwaita hadisi to sai mu ɗauke shi ɗayan bayan ɗaya mu ɗauki na farko al-khabarul mardudu wa asbabuhu wa asbabu raddihi nan zai maka kamar muqaddima bayani takaitaccen bayani akan khabar mardud wa asbabu raddihi khabar wanda aka aka mayar da shi me ake nufi da wannan me ake nufi da khabar mardud anan wa asbabu raddihi da sababban da suka janyo aka mayar da shi ba a karbe shi ba da kuma sababban da suka sa aka mayar da shi ba a karɓe shi ba khabar mardud wa asbabu raddihi na farko yace ta'rifuhu ga ta'rifinsa ta'rifin me al-khabar al-mardud huwa alladhi lam yatarajjah sidqu al-mukhbir bihi shine wanda gaskiyar wanda ya bayar da labarin da shi ba ta rinjaya ba gaskiyansa ba ta yi rinjayi ba a baya mun kasa muku mutane kusan gida uku akwai wanda daidai dinsa ya fi kuskurensa yawa shi wannan ana karban hadisin sa kai tsaye akwai wanda kuskurensa ya fi daidai dinsa yawa shi wannan ba a karban hadisinsa akwai wanda da kuskurensa da daidai dinsa daidai suke to shi ma wannan ba a karba ba a karban khabar dinsa an wato wanda ake karban hadin a khabar dinsa shine wanda daidai dinsa yafi kuskurensa mai yawa yarin jaya akan kuskurensa to shi wannan khabar dinsa ya zama mardud saboda wanda ya bayar da labarin gaskiyansa bata rinjaye ba bata yi rinjaye ba wa zalika bi faqdi shartin au aksar min shurutil min shurutil qabul wannan kuma yakan faru ta hanyar rasa wani sharaɗi daga ko ko sama da sharaɗi ɗaya saboda an rasa wani sharaɗi guda ɗaya ko kuma fiye da sharaɗi guda ɗaya daga cikin sharuɗan hadisi makbul allati marrat bina wanda suka gabata gare mu a mabhasin da ya gabata ko gani ko a fasalin da ya gabata a fi bahasin sahih wanda ya magana akan bahasin hadisi sahihi a can an ce hadisi sahihi da hadisi hasan kowane yana da sharaɗi biyar an gane ko ittisalus sanad awwalu has sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashizza aw yu'al yarwihi adlun dabitu biyar kenan in kuma hasan ne shine al-khafifu dabt al-khafifu nan yarwihi adlun dabitun mai cikakkiyar harda wancan kuma duka ya cika sauran sharuɗan shi kuma sai ya zamo yarwihi adlun khafifud dabt wanda yake da sassaucin harda to wannan sune sharuɗa guda biyar na hadisi sahihi da kuma hadisi hasan to idan aka rasa ɗaya daga cikin wa'annan sharuɗan ko fiye da ɗaya a rasa sharaɗi biyu ko uku ko abin da ya kama da haka ko ma a rasa sharuɗan gaba ɗaya to kaga ba za a karɓi wannan khabar ɗin ba domin wanda ya faɗe shi lam ya tarajja sidquhu gaskiyansa bai rinjaya ba an fahimta na biyu aqsamuhu wa asbabu raddihi karkasuwansa da kuma sabubban mayar da shi karkasuwansa yanda shi alkhabar mardud ya karkasu da kuma sabubban da yasa ake ake mayar da shi yace laqad qasama al-ulama al-khabar al-mardud ila aqsam kathira malamai sun kasa khabar labari wanda yake wanda ake mayarwa sun kasa shi zuwa kashe-kashe masu yawa yayi lamba kasa yace balagha biha ba'dhum nifan wa 40 qisman wasu daga cikin malaman ma sun kai shi sama da kasuwa 40 khabar wanda yake mardud wanda kuma kowanne da sababin da ya sa aka mayar da shi to sun karkasa shi kusan sama da kasuwa arba'in wa aflaku ala kathirin min tilka al-aqsam asma'a khassa biha sannan suka yi itilaki akan da yawa daga cikin waɗannan kashe-kashen suka yi itilakin sunaye keɓantattu game da su aka kowanne sai a kira shi da wani suna da za a gane shi da shi an gane sai a kira shi da wani suna da za a gane wannan khabar ne mardud saboda suna kaza da aka kira shi da shi wanda malam zai kawo mana wasu daga cikin sunayen nan gaba wa minha ma lam yutliqu alaiha isman khassan biha wasu kuma ba su yi musu itlaqin sunaye da suka keɓance su ba bal sammuha bismin amin yace sai dai sun kira su da suna gamamme huwa da'if shine da'ifi wannan hadisin da'ifi ne ba za a ba a yi mashi wani suna nashi da yake banta da shi ba an gane ba a ce mashi mursal ba a ce masa manqati ba ba a ce masa mu'dal ba duk ba a kira su da irin wannan suna ba kawai sai dai a ce mashi da'ifi to haka abin ya kasance wasu an musu sunaye wasu ba a musu sunaye ba sai dai kawai an kira su da sunan su gamamme wanda shine da'ifi hadisi mai rauni amma asbabu raddil hadisi fa kasira to sababan da suke janyo a mayar da hadisi a ki karbansa suna da yawa lakinnaha tarji'u bil jumla sai dai a jumlace sababban suna komawa ila ahadi sababai ne ra'isai ne zuwa ga ɗaya daga cikin sababba guda biyu manya-manya kuma wanda su ne saktun min al-isnad a samu wani daga cikin isnadin ya faɗi mutum ɗaya ko biyu ko sama da haka an gane ko ya zama wanda ya faɗi ɗin can ƙasa ne ta yadda hadisin zai zama ratayayyen mu'allaq ko daga tsakiya ne ko kuma daga can farkonsa ne zai zama mursal ko wani abu da ya kama da haka mun gane a samu dai wani daga cikin marwaita an samu ya faɗi ko mutum biyu mutum biyu sun faɗi ya zama mu'adal kenan wal mu'adalu saqitu min husnani yana mutum biyu su faɗi a cikin isnadi ko wani sababi irin wannan ya zama dai an samu saqtun min al isnad ba na biyu ta'anun fi rawi suka a tattare da rawin a soki hardansa ko ko adalansa ko aqidansa ko dai wani abu irin wannan duka malam zai kawo bayani akan wannan insha Allah yace wa tahta kulli hadain as-sababain anwa'un muta'addida to karkashin kowanne daga wa'annan sababban guda biyu akwai nau'uka da za a samu masu yawa sa'atakallamu anha bi abhasin mustaqilla munfasila zan yi magana akan su yace da wani bahasi mai cin gashin kansa wanda za a rabe shi da juna kowanne a yi masa nashi bahasin daban ba tare da an garwaya shi da wani ba yace zai yi haka insha Allah ta'ala in Allah ya so yace mubtadi'an bi bahsi da'if ina mai farawa da bahasi akan hadisi da'ifi me ake nufi da da'ifi alladhi yu'tabaru huwa al-ismu al-'am li naw'il mardud wanda shi ake lura a matsayin gamamman suna na duk wani nau'in hadisi mardudi idan ka ce masa da'ifi baka yi laifi ba ka faɗi daidai shine sunan su gamamme mun gane wannan al-bahth al-awwal bahasin farko ad-da'ifu magana akan hadisi da'ifi kalmar da'if shine mai rauni ta'rifuhu ga ta'rifin sa a lugha lugatan wato alif kenan ko haka ne alif ta'rifuhu lugatan na farko ta'rifin sa a lugha in aka ce ad-da'ifu ce diddul qawi kishiyar mai karfi ne ce wani mai karfi ne wani kuma mai rauni ne ya ce wa da'afu hissiyun wa ma'anawi shi kuma rauni iri biyu ne akwai hissi akwai ma'anawi akwai raunin da zaka gan shi ga shi nan a aikace akwai kuma wani rauni ne na ma'ana raunin hissi shine kaga mutum gashi a kwance bai iya motsi ko bai iya tashi ko ya zama rago ne bai iya yin abin da ya kamata na na aiki tana da daɗi ko ko hannu tana da daɗi ko hannu to shine bahas hissi wal ma'anawi wa ma'anawi bahas kuma ma'anawi shine wanda a ma'anansa ne za a ce masa rauni kamar hadisi raunin hadisi ma'anawi ne ba hissi bane ba rauni bane da kake ganin sa da ido a ma'ana ne kake fahimtarsa wal muradu bihi huna ad-da'f al-ma'nawi to abinda ake nufi da rauni anan shine ad-da'f al-ma'nawi rauni na ma'ana ba hissi ba wannan shine ma'anan rauni a lugha ba istilahan ba wato ma'anar ad-da'if a istilahi huwa ma lam yajma sifat al-hasan shine hadisin da bai hada sifofin hadisi hasan ba bi faqdi shartin min shurutihi ta hanyar rasa wani sharadi daga cikin sharuɗansa ta hanyar ya rasa koda sharadi ɗaya ne daga cikin sharuɗan nan nasu guda biyar ya zama ya kasa hada siffofin hadisi hasan to wannan ya shiga daga cikin hadisai masu rauni ya shiga daga cikin ad-da'if qala al-bayquni al-bayquni rahimahullah fi manzumatihi a cikin manzumar sa wadda mun sauke ta anan yake cewa kullu ma ar-rutbati al-husn qasr fa huwa ad-da'if wa huwa aqsamun kusur yace wa kullu ma ar-rutbati al-hasan qasr ya ce duk hadisin da ya taƙaita daga matakin hadisi hasan ma'ana ya kasa kai matakin hadisi hasan fahuwa da'ifu to wannan shi ake cewa hadisi da'ifi ya ce wahuwa aksamun kasur kuma shi kashe-kashe ne mai yawa aga da'ifin kashe-kashe ne mai yawa kowanne sunansa da'ifi amma akwai waɗansu da aka ware musu sunansu daban da ake gane su da shi na biyu tafawutuhu fifikonsa ta fuskar rauni kamar yadda muka faɗa a baya fifikon hadisi sahihi ta fuskar mai ƙarfi to nan kuma zai magana akan fifikon hadisi da ifi ta fuskar rauni wa yatafawatu ضعفه بحسب شدة ضعف ضعف رواته وخفته yace fifikon rauninsa yakan faru da gwargwadon tsananin raunin marwaitansa da kuma sassaucinsu su za a kalla marwaitan yadda suke da rauni kuma suke da sassaucin harda to da gwargwadon wannan da gwargwadon yadda hadisin zai samu fifiko ta fuskar rauni dan an samu marwaitan wannan hadisin sun fi na wancan rauni sun fi shi sassaucin harda to shi ma zai fi wancan hadisin rauni in gane ko da haka da gwargwadon raunin marwaitansa da sassaucin hardarsu da gwargwadon shi ma yadda zai yi rauni kamar ya tafawuto sahihu kamar yadda hadisi sahihi yake samun fifiko ta wannan hanyar faminhu da'ifu da haka daga cikin hadisi akwai wanda za a ce masa da'ifi kawai a yi shiru wa minhu da'ifu jiddan akwai wanda za a ce masa da'ifi ne jiddan wa minhu alwahi akwai wanda za a ce masa alwahi a ganin da'ifun jiddan mai rauni wato mai rauni sosai wa minhu alwahi akwai wanda za a ce masa wahi wa minhu almunkar akwai wanda za a ce masa munkar wa sharru anwa'ihi almawdu to mafi sharrin nau'ukan hadisi mai rauni wanda shi ne na ƙasa daga shi an zo ƙarshe ta fuskar rauni shine maudu'i hadisin ƙarya wanda ake tuhumar wani daga cikin marwaitan da ƙarya mun gane wannan to haka abin zai karkasu to wa'annan abubuwa da ya faɗa da ifu jiddan alwahi almunkar almaudu duk zai zo ya magana akan me ake nufi da su wani me hadisi zai yi wani sababi ne zai janyo a ce masa kaza duka bayani akan wannan zai zo insha Allah wannan bayanin ya ce ka duba ulumul hadis da kuma ma'rifatul maudu za ka samu ƙarin bayani akan wannan ma'rifatul maudu shafi na 89 na uku auhal asani mafi raunin isnadai a can baya ai mun yi mafi ingancin isnadai ko silsilatul zahab ko kuma asahhul asani a wajen alkhabarul maqbul to nan ma yace isnadai mafi rauni wato mafi rauni daga cikin isnadai ko kuma isnadai mafiya rauni ya ce wa bina na alama ta kaddama fi sahih gini akan abin da ya gabata a cikin bayanin hadisi sahihi min zikiri a sahil asani na abin da muka yi na ambatan mafi ingancin isnadai to nan ma haka ne faƙar zakar ulama'u fi bahsi da'ifi haka malamai sun ambata a wajen bahasin hadisi da'ifi ma yusamma bi auhal asani abin da ake kira sun yi bincike game da abin da ake kira mafi raunin isnadi waƙar zakar alhakim annaisaburi alhakim annaisaburi rahimahullahu ta'ala kamar da ya faɗa ya yi lamba ƙasa ce fi ma'arifatu ulumin hadis a wannan littafi mai wannan sunan shafi na 71 zuwa 72 ya ambaci jumlatan kabira wata jumla mai yawa wata jumla mai girma min auhal asali daga mafiya raunin isnadai ya ambaci adadi mai yawa na isnadai mafiya rauni bin nisbati ila ba'di sahabati aw ba'di jihati wal buldan ta hanyar dangantawa zuwa ga wani sashi na wasu sahabbai yace isnadi zuwa ga sahabi ne to mafi raunin isnadi shine wannan aw ba'di jihati ko wani sashi na wasu jihohi wal buldan da wasu garuruwa yace wannan shine mafi raunin isnadi da ake danganta shi zuwa ga mutanen sham ko zuwa ga mutanen kufa ko da bi irin wannan mun gane ya ce wa azkuru ba'd al-amsilati min kitab al-hakim wa ghairihi zan ambaci wasu misalai kaɗan daga littafin shi al-hakim din wa ghairihi da ba wasu littattafai wanda ba shi ba alif auhal asani auhal asani al-asanida auhal asanidi bin nisbati li abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu mafi raunin isnadai in an danganta zuwa ga isnadin da ya tike zuwa ga abubakar isnadin da ya tike zuwa ga sayyidina abubakar radiyallahu an isnadin da ya fi kowane rauni shine wannan sadaqatu bin musa ad-daqiqi an farqadin farqadin as-sabqi an murrat at-tayyib an abubakar shine isnadi mafi rauni wannan jerin صدق بن موسى الدقيقي عن فرقد السبخي السبخي عن مرة عن أبي بكر رضي الله عنه مرة الطيب wanda ya ce idan ka duba ma'arifatu ulumul hadis shafi na 71 zuwa 72 za ka ga wannan ba na biyu auha asani da ashamiyin mafi raunin isnadan mutanen sham wanda ake danganta shi zuwa ga mutanen sham shine muhammad bin qais al-maslub an ubaidillah bin zahar an ali bin yazid an al-qasim an abi umama radiyallahu an kaga wannan isnadi zuwa ga zuwa ga abi umama al-bahili radiyallahu an muhammad bin qais al-maslub ubaidillah bin zahar an ali bin yazid an al-qasim an abi umama wannan shine mafi raunin isnadi zuwa ga mutanen sham shi ma wannan ma'rifatu ulumul hadith shafi na 71 zuwa shafi na 72 ya ambaci wannan jim auhal auha asani auha asani da ibn abbas mafi raunin isnadan da ake dangantawa har zuwa abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma shine as-suddi as-suddi as-saghir muhammad bin marwan sunansa kenan al-kalbi an abi salih an ibn abbas shi kuma wannan isnadi shine mafi rauni zuwa ga abdullahi dan abbas in an ce mafi rauni kar ku kalli shi abdullahi dan abbas shine mai rauni kar wannan ya fado maka a cikin tunani wani wani mai mai dan wanda yake da dan matsalar matsalar kwakwalwa zai iya samu wannan iskalin yaji kamar shi abubakar din ne yake da matsala ko ibn ko ibn abbas isnadin zuwa gare su ake magana ba su din ba a gane na'am to wannan shine isnadi mafi rauni zuwa ga Abdullahi Abbas قال الحافظ بن قال الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله إن هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب لا سلسلة الذهب wannan sarkar ƙarya kenan ba sarkar zinari ba a can baya akwai silsilatu zahab a cikin bangaren abin nan asahul asani da muka ambata an ambaci silsilatu zahab har muka faɗi saɓanin malamai akan wace silsila ce ake cewa silsilatu zahab to wannan da ya ambaci ta sai ce ai wannan silsilatul kadhib ce sarkan ƙarya mana kowanne cikin marwaitan ka wato dukkanin su makaryata ne sai suka yi ruwaya suka jingina wa abla na abbas an gane wannan idan ka duba tadribin rawi juzi na farko shafi na 181 ya ambaci wannan shi ibn hajar to wannan su ne misalai akan auhal asani isnadai mafi rauni ya ce misaluhu misalin isnadi mafi rauni shine wannan shine wannan shine gaba ta hudu wannan zamu shiga misaluhu misalin hadisi da'ifi ba isnadi mafi rauni ba misaluhu misalin hadisi da'ifi saboda muna magana akan me akan hadisi da'ifi yawa misalin sama akhrajahu at-tirmidhi abinda imamu turmizi ya fitar cikin jami'a ɗinsa min tariki hakim min tariki hakim al-athram ta hanyar hakim al-athram an abi tamima al-juhaimi an abi hurairata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala wannan isnadin zuwa ga annabi yace wato aka koro shi har zuwa ga annabi hadisin yace man ata ha'idan aw imra'atan fi dubriha أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم duk wanda ya zo wa mace da a yayin da take jinin al'ada ya sadu da ita tana haila aw mar'atan fi duburiha ko ya sadu da mace ta duburanta aw kahinan ko ya je wajen boka faqad kafara bima unzila ala muhammad duk wanda ya ɗaya daga cikin wa'annan abubuwa guda uku to hakika ya kafirci game da abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan hadisin bai inganta ba da wannan isnadin ko kuma da wannan abin nan da wannan tarkibi wanda ya inganta dai a ciki shine wanda ya je wajen boka an gane ko amma su waɗancan akwai la'ana dai da sauran wasu abubuwa da aka ambata shi yasa shi kanshi turmizi da ya ambace shi sun maƙala sai ya ce ƙalar turmizi ba da ikhrajihi bayan ya fitar da hadisin yace la na'rifu hadha alhadith illa min hadisi hakim al-afram ce ba san wannan hadisi ba sai ta hanyar wannan bawan Allah hakim al-afram an abi tamima al-juhaini an abi hurairah summa qala sannan sai shi imam tirmizi yace wa da'afa muhammadun yana nufin bukhari muhammad yana nufin bukhari ya yi lamba kasa ya ce ai al-bukhari ce bukhari ya rauna na hazal hadis wa da'afa muhammadun hazal hadis muhammad ah, bin ismail al-bukhari ya ce ya rauna na wannan hadisin min qibali isnadihi ya ce ta fuskar isnadinsa ka duba tirmizi tare da sharhinsa juz'i na farko shafi na 419 zuwa na 420 qultu imam at-tahani yace ni nake cewa li'anna fi isnadihi hakiman hakiman al-asram saboda a cikin isnadinsa akwai hakim al-asram wa qad da'afahu al-ulama malamai kuma sun raunana shi فقد قال عنه الحافظ بن حجر حافظ ابن حجر يا فدا game da shi fi taqrib at-tahdhib yace fihi lin akwai rauni tare da shi kaga wannan misali ne akan hadisi mai mai rauni hukumu ruwayatihi to me hukuncin a ruwaito hadisi mai rauni ka san hadisin nan mai rauni ne amma kuma ka ruwaito shi ka rubuta shi a littafin ka an gane ko kamar da in ka bude musnad na Imam Ahmad zaka ga hadisai da yawa masu rauni shi da kanshi zai kawo su kuma ya ce suna da rauni haka tirmizi shi da kanshi ya kawo ya ce wannan hadisin garib ne kaza ne su abu dawud da sauransu ce in kun ji na yi shiru akan hadisin to yana ya inganta a wajena in kun ga kaza ya faɗi sharuɗa to mai hukuncin ka san hadisin nan mai rauni ne amma sai ka kawo shi kamar da ibn hajar ya yi a cikin bulugul maram ya kawo hadisai masu rauni da yawa kuma sai ya yi bayani to mai hukuncin arwa ka san hadisin nan yana da rauni amma kuma ka rawaito shi shine ce ya juzu inda ahli hadisi wa ghairihim ruwayatuhu ko ruwayatul ahadisi da'ifa ya halatta a wajen malaman hadisi da ma wasu malamai wanda ba na hadisi ba ruwayar hadisi da'ifi ba laifi wa tasahulu fi asanidiha min ghairi bayani da'ifiha haka mutum ya kawo isnadin ya koro shi ya kawo hadisin ba tare da ma yayi bayanin rauninsa ba mun gane ya kawo shi a cikin littafin sai ya rubuta ba tare da yayi bayanin rauninsa ba ta ya halatta amma bi khilafil ahadisi mawdu'a suka ce sabanin hadisan ƙarya fa innahu la yajuzu riwayatuha illa ma bayaniha illa ma bayani wad'iha baya halatta su a ruwaito hadisi na ƙarya sai tare da bayanin cewa wannan hadisin ƙarya ne amma hadisi mai rauni kana iya ruwaito shi kai bayanin rauninsa ko kuma ma ka yi shuranka ka yi tasahuli ba tare da kayi bayanin rauninsa ba yan baya in sun zo sa yi bincike su gano abin da ake ciki ina fata an fahimta to waɗanda suka ce za a ruwaito shi ya halatta a ruwaito shi hadisi mai rauni a ruwaito shi ko a yi bayani ko a yi shuru akan rauninsa suka ce bi shartai ne amma sai da sharuɗa guda biyu sai da sharuɗa guda biyu za ka ruwaito shi alif sharɗin farko Allah ta Allah ta ta'allaka bil aqaid kada hadisan su zama suna da alaka da aqidu kada zama hadisin yana da alaka da aqida hadisi mai rauni in ka san yana da alaka da aqida to ba za ka rawaito shi ka sifatillahi ta'ala kamar da zama hadisin yana da alaka da siffofin Allah to wannan ba za ka rawaito shi ba mun gane ba na biyu Allah ta kuna fi Allah ta kuna fi bayanin ahkam shar'iyyah za a ruwaito su amma kuma kada su kasance a suna bayani ne akan hukunce-hukunce na shari'a mimma ya ta'allaku bil halal wal haram cikin irin abin da yake da alaka da halal da haram cikin irin abin da yake da alaka da halal da haram kar ya kasance haka to idan ba su cika wa'annan sharuɗan ba guda biyu to ba za ka rawaito su ba kuma ka yi shiru ba tare da ka yi bayani ba in har za ka rawaito su sai tare da bayani gane ko in har za ka rawaito su to sai ka yi bayanin wannan hadisi yana da rauni wataƙila ma ka yi bayanin ga abin da ba ya sa na kawo shi saboda dalili kaza amma hadisi ne mai rauni haka in ka kawo shi a babin halal da haram to za ka yi bayani akan rauninsa cewa wannan hadisi ne mai rauni wannan kenan ya'ani ya juzu ruwayatuha fi misli mawa'iz wa targhibi wa tarhibi wal qisas ko wal qisas wa ma ashbaha dhalik ana iya ruwaito su a cikin abin da ya shafi misalin wa'azuzuwa wa'azi wa'azi a ratsa abin da zai yi wa zuciya wa'azi sa mutum ya ɗauki darasi wa targhib wa tarhib haka bangaren tsoratarwa da kwadaitarwa targhib kwadaitarwa wa tarhib da tsoratarwa wal qisas da kuma kissoshi wa ma ashbahu zalika da abin da ya kama da haka to na ana iya ce ruwaito su wa min marruya anhu tasahul fi ruwayatiha to daga cikin irin malaman da aka ruwaito cewa suna da tasahuli wajen ruwaito irin wannan hadisai masu rauni akwai sufyanu thauri akwai sufyanu sauri wa abdurrahman bin bin mahdi wa ahmad bin hanbal duk suna da wannan tasahuli wajen ruwaito hadisai masu rauni cika duba ulumul hadis shafi na na 93 da kuma alkifaya shafi na 133 zuwa da 34 yace wayan bari at-tanabbu ila annaka idha rawaitaha min ghairi isnadin fala taqul fiha fala taqul fiha qala rasulullahi sallallahu alaihi kaza yace kuma ya kamata nan mai wata fadakarwa idza annaka wato zuwa ga cewa idza rawaitaha idan karwaito wa'annan hadisan min ghairi isnadin ba tare da isnadi ba wannan ya tunatar da ni wata gaba can gaba can inda yake cewa hukumar wayatihi ya juzu inda ahalil hadisi can sama wurin hukumar wayatihi din mu koma can sama kaɗan hukumar wayatihi ya ce juzu inda ahalil hadisi wa ghairihim riwayatul ahadisi da'ifa ya halatta su ruwaito hadisi da'ifi wa tasahul fi asanidiha da kuma yin sakaci da isnadansu a kawo shi ba isnadi shine yake nufi kun gane ko shine su yi tasahuli game da isnadansu min gairi bayani zafiya ba tare da bayanin rauninsu ba wasu sun ce ya halatta sabanin hadisi maudu'i shi dole sai an yi bayani to shine sai muka yi wannan bayanin kun gane to da ya zo nan sai yake cewa kenan akwai faɗakarwa zuwa ga cewa idza rawaita min ghairi isnadin kenan ana magana can akan tasahuli game da isnadi shine malami ya rawaito shi ba tare da isnadi ba to sai ce idan kai haka idan mutum ya rawaito hadisai ba tare da isnadi ba ko karwaito hadisai ba tare da isnadi ba fala taqul fiha to kada ka faɗa game da su ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza kar ka ce annabi ya ce kaza mun gane ko wa inna ma taqulu kadai abin da zaka ce ruwiya an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza an ruwaito daga annabi ya ce kaza an ruwaito kaza daga annabi aw balagana anhu kaza ko labari ya same mu daga annabi kaza wa ma ashbahu zalika da abin da ya kama da haka لئلا تجزم بنسبة ذلك الحديث آه ذلك الحديث آه إلى للرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تعرف ضعفه yace domin kada ka yanke ka tabbatar ka yanke shine jazm ka yanke hukunci game da danganta wato wani hadisi zuwa ga annabi alhali kai ka san da rauninsa ka san raunin hadisin kuma ka danganta wa annabi shi dan kar ka yi haka shi yasa aka hana ka faɗa in dai har yana da rauni to in ka ruwaito shi ba tare da isnadi ba sai ka ce an ruwaito an zuwa ga annabi an ce kaza ko na bi irin wannan yau ma hadarin ne na shida gaba ta shida ta karshe ko ta kusa da ta karshe ya ce hukumul amali bihi to mai hukuncin aiki da shi yanzu wannan hukuncin ruwayar sa ake magana ba wai aiki da hadisi da ifi ba magana biyu ne masu kama da juna akwai maganar ruwaito shi akwai maganar kuma aiki da shi to wannan gabar da muka wuce shine ana magana akan ruwaito hadisi da ifi ne ya halatta a ruwaito shi ka kawo shi da isnadinsa ko ka kawo shi ba tare da isnadi ba an gane ko kana iya bayani akan rauninsa ko ka yi shiru akan rauninsa amma da waɗancan sharuɗa guda biyu kar ya zama akan aƙida ne musamman wadda take da alaƙa da siffofin Allah kuma kar ya zama akan hukunce hukuncen halal da haram ne mun gane wannan in ka ruwaito shi da irin wannan to karwaito shi to sai kuma ba tare da isnadi ba to karka danganta shi kai tsaye zuwa ga annabi ka yanke hukunci sai dai ka ce an ruwaito daga annabi kaza ko a labari ya same mu daga annabi kaza to nan kuma za mu magana akan hukuncin aiki da shi na shida kenan hukumul amali bihi ikhtalafa al-ulama fi al-amali bil hadith ad-da'if malamai sun yi sabani game da yin aiki da hadisi da'ifi waladhi alaihi jumhurul ulama abinda jumhurun malamai suke kai أنه يستحب العمل به يستحب العمل به في فضائل الأعمال suka ce mustahabbi ne a yi aiki da shi a wajen ayyuka na falala ayyuka na falala ba na abin nan ba ba ayyukan wajibi ba lakin bi shurutin salasa suka ce amma shi ma da sharuɗa guda uku awdaha al-hafiz ibn hajar al-hafiz ibn hajar yayi bayanin wa'annan sharuɗa hafiz ibn hajar a cikin tadribin rawi juz'in farko shafi na 298 zuwa 99 haka a cikin fathul mughis juz'i na farko shafi na 268 yace wahiya sharuɗan su ne an yakuna da'afu ghairu shadid ya zama raunin ba mai tsanani bane na biyu ba an yandarija hadisu tahta aslin ma'amulin bihi hadisin ya zama ya shiga karkashin wani asali da ake yin aiki da shi ya kurda karkashin wani asali mun gane akwai wani asali ingantacce ko aya qur'ani ko wani hadisi da yake bayani akan irin abin da wannan hadisin ya ruwaito kun gane ko da yazo da asalin wannan hukuncin ko wannan bayani akan irin wannan falalar an samu wani hadisi da yazo da irinta kuma wanda yake ya inganta ko kuma wata aya qur'ani da ta zo da wannan na uku jim na uku Allah ya taqida an inda al'amali bihi subutahu kuma kada ya kudurce a ransa cewa hadisin ya inganta a yayin da yake aiki da shi bal ya taqidul ihtiyat kawai zai kudurce ihtiyati ne bar ya aiki da shi saboda ihtiyati ya fita daga cikin sabani an gane dan kawai a dace a samu ihtiyati a samu dace amma ba wai dan yana da ya yanke hukunci cewa hadisin ya tabbata ba to in ba kuma ta ba cikin bai kuniya mun yi bayani akan sharuɗa har da ƙari akan sharuɗan da malamai suka gindaya wajen nuna halaccin yin aiki da hadisi da ifi wannan shine sharuɗan da da malamai suka bayar to ka wannan sharuɗa ai kafin su cika shine ai inda gizo yake saka na bakwai asharul musannafati allati hiya mazinnatu da'if wato hadisai mafi shahara da aka ruwaito ko littattafai littattafai mafi shahara da aka ruwaito a can wajen maganan hadisi aiki da hadisi da ifi tare da wa'annan sharuɗa akwai malaman da ba su yarda da wannan ba kuma mun fi gamsuwa da ra'ayinsu cewa ko da a wajen fada'ilul a'mal ne hadisi da ifi dai a bar shi kawai duk da an ce jamhur sun ce ana eh amma dai bisa magana mafi inganci hadisi in da ifi ne to ko a fada'ilul a'mal ne kawai ka hakura da shi an gane to mafi shaharar littattafai da aka wallafa التي هي مظنة هي مظنة الضعيف وندا أتشان أكا في زتان سامن حديثي ضعيفي نفرقو أكو الكتب الكتب التي صنفت في بيان الضعفاء لتتفندى أكا ولفا كو دان أي بيان متاني ما سروني ككتاب الضعفاء لابن حبان كما لتافي الضعفاء لابن حبان وكتاب ميزان الاعتدال للذهبي لتافي ميزان ميزان الاعتدال لإمام الذهبي فإنهم يذكرون أمثلة للأحاديث التي صارت ضعيفة su suna ambaton misalai game da wasu hadisan da suka zamo da ifai bi sababi ruwayati ula'ika du'afa ilaha saboda sababin ruwayar wa'incan masu raunin gare ta saboda masu rauni sun ruwaito hadisin sai ya zamo da ifi sai su ambaci hadisi su ce da ifi ne saboda wani ne ya ruwaito shi wani kuma mai rauni ne mun gane ba na biyu alkutubu lati sunnifat fi anwa'in min ad-da'ifi khassa littattafan da aka wallafa su suna bayani akan nau'ukan hadisai da ifai keɓance alkhasa kawai su an yi su ne kawai don a yi bayani akan tsantsar hadisai masu rauni misal kutubul marasil kamar littattafan al-marasil wal ilal wal mudraj wa ghairiha ka kitabil marasil li abi daud kamar littafin al-marasil na abi daud wa kitabil ilal li dari qutni da littafin al-ilal na imamu dari qutni wannan duka an wallafa su ne don su yi bayani akan hadisi mai hadisi ma hadisai masu rauni karatunmu na masarar hadis yana da sa'ar hadari inda muna sa'in mun ga an kirwa sai mu zo mu yi tawassuli da an karanta masarar hadis yawanci wancan hadari ya kore mu yau kuma gashi hadari ya taso to mu tsaya daga nan mu zo sai mu tashi al-mabhas tsani mabhasi na biyu insha Allah ne tafa'uli wannan tafa'uli ne ba canfi bane kaka sahi cikin canfi at-tafa'ul ne subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah